الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna cikin muna marice na sha bakwai ko ga watan hudu a kalandar musulunci hijira tana da shekara 442 yau ya yi daidai da uku ga watan sha biyu haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara 2020 muna cikin tafsirin suratul an kabuki wannan shine darasinmu na uku a wannan sura mai albarka mun kwana akan aya ta goma sha biyar yau za mu tashi aya ta goma sha shida kuma kan labarin annabi ibrahim irin yadda ya gwagwarmaya da kira zuwa ga ta allah da bauta kamar yadda ita sula take nuna yadda annabawa suka yi wannan aiki lokaci bayan lokaci suka yi fada da bautar wani ba allah ba suka yi ta ƙoƙarin su wayar da kan mutane mutane su hankarta su gane babu wani da ya cancanta a bauta mushi ko a dogara gare shi ko a nemi yarda shi ko a ji tsoron azaba shi in ba Allah ba da zaran ka samu aminci daga azabar Allah to ka riga ka gama samun aminci in ko ba Allah bane ya amince ma duk duniya in ta amince ma to baka cikin aminci bayan Allah ya ba mu labarin annabi Nuhu ya shekara 950 mutane yan kaɗan suka yi imani da shi Allah ya halakar da duk duniya mutanen da suke duniya ya bar iya wanda suka yi imani da annabi Nuhu don su ne suka kama igiyar da ba za ta tsinke ba su suke da ubangida na kirki waɗancan gaba ɗayansu ba wanda ubangidan shi ya iya amfanin shi ba wai ubangidan ya amfane ka ba shi ma ubangidan babu shi to yanzu ga annabi ibrahim allah yana cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ya ce wa Ibrahima, ai, walaƙad arsalna Ibrahima kenan. Hakika an aiko annabi Ibrahim, kamar yadda aka aiko annabi Nuhu, kamar yadda yake cewa walaƙad arsalna Nuhan ila ƙaumihi, to haka wala ƙadar salina Ibrahim ila ƙaumi. shi ma ibrahim da ya zo iza ƙala liƙaunihi ka ambata ma al'ummarka labarin aiken da Allah ya ma annabi ibrahim zuwa ga mutanen shi da tauhidi da ya zo sai ce ma mutanen shi ibudullaha ku bauta wa Allah wahadahu la sharika lahu shi kadai na Allah yana ba mu labari ne game da bawan shi manzan shi khalilihi badaɗayin shi ibrahim imamul hunafa'a wanda shine shugaba na masu aƙida ta kaɗai ta Allah duk wani mai tauhidi duk wani mai ƙin shirka annabi ibrahim ne babban shi shi ne ma kakan shi annahu da aqawmaku ya kira mutanen shi ila ibadatillahi wahdahu zuwa ga kira zuwa ga bautar Allah shi kadai la sharika lahu ba tare da an haɗa Allah da kowa ba wal ikhlasu lahu kuma a tsan a tsarkake addinin nan tsantsa shi gaba daya ga Allah fi taqwa cikin tsoro da kadaita Allah da bauta wa talbir rizqi minhu sannan a nemi arziki a wurin Allah dan shine ar-razzaqu zul quwwatil matin kuma shine yake bada arziki shine al-ganiyyu shine arrazaku shine alfatahu babu wani in ba shi ba in ka ga mai arziki Allah ne ya bashi cikin taskashi in ka ga duk abin da ka kalla a wurin mutum na daraja da komi to na Allah ne dan Allah ya tambaya kafirai su ba da amsa am indahum khaza'il rahmatu rabbikal azizul wahhab amlahum mulku amlahum mulku amlahum mulku samawati wal ard wama bainahuma falyartaqu bil asbab sai ke cewa jundum ma hunalika mahdumun min al azab ai ba su ma isa ba wata rindina ce wadda za a ringaya duka fa duniya in ta taru wata karamar rindina ce wadda bata wuce sakon ɗaya ba an ringaye amma khaza'inu samawati wal ard idan suna tammahani na wani ne ba na Allah ba ne to kai mummunan tunani Allah ce na shi wa in min shay'in illa indana khaza'inu babu wani abu da ka sani mu taskashi ko taskokin shi ba taskar ba taskokin namu ne mu muke da ikon su sai dai mu dan dan maka kadan mu ba wani kadan kaga mutum yana da mulki sai kaji an ce dan kadan mutum yana da dukiya bai iya yin sanin ko nawa bace a ce yar kaɗanci duniyan ma duka yar kaɗanci sammai da ƙasai ɗin duka yan kaɗan ne idan da za ka kalle su gaba ɗayansu ba su kai kursiyu ba shi kuma kursiyin bai kai al'arshi ba inda za ka ɗauki duniyar sammai da ƙasai ka saka cikin kursiyu ɓacewa za su yi kamar ka yadda yal goma a jihar da magaram he an tona a gano ta domin dai kayar da yar goba a wajen kwangwame ba yadda za a yi wajen taskar sama kayan ruwa kai ma bai ganka ba gidajen ka ma bai gansu ba dutsen garin kuma bai hangowa bari goma ka so haka ne ibrahim alaihi salam shi ne shugaban masu wannan kaɗai ta allah da haka a nemi arziki zuwa ga allah shi kaɗai ka ara shi da wani wa tauhidihi da kadaita Allah fi shukuri wajen shukura ka yi ma Allah godiya da abin da ya ma fa innahu almashkur saboda Allah shine almashkur shi ya cancanta da godiya kuma shi ma idan kai godiya yake idan kawa Allah abu sai Allah ya ma godiya shi ma kuma yana so in ya ma kai ma kamar godiya shi yasa ke cewa ma ya fa'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah bai bukata ya muku azaba in dai ku da ya ba kun yi shukura kuma kun yi imani domin shi Allah inna la shakirun ali wa kana lahu shakiran alima saboda Allah mai yawan godiya ne wa in ta'azzara rabbukum la in shakartum la azidannakum da haka nan shine mai godiya kuma yana so a gode mishi akan me za a gode mishi alan na'am akan ni'imar da yayi wadda ba ta karewa wadda kuma kar a jingina wannan ni'imar tashi zuwa ga wani ba shi ba ke za ki ce ai ibudullah wattaquhu ai akhlasu lahu ibada ku tsarkake ibada tsantsatta ga Allah wal khawf ku dan ku tsarkake tsoron da kuke yi ya zaman to Allah kuke jin tsoro 100 bisa 100 shine in yace kar ayi zaka tsorata ka bari in yace ayi zaka tsorata ka yi kada ka yi wannan tsoron ga wani ba Allah ba sai ce zalikum khairul lakum khairul lakum in kuntum ta'lamun zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun idza fa'altum zalika idan haku ka aikata haka bauta ga Allah tsoro ga Allah taqwa ga Allah ikhlasi lillahi wahdahu la sharika lahu hasala lakum khairud khairun fid dunya wal akhirah za ku haɗu da alkhairin duniya da alkhairin lahira in dai kun yi haka za ku haɗu da alkhairin duniya da alkhairin lahira sannan ubangiji zai tunkuɗe an kumgare ku a shar duwan sharri fi duniya wal akhira a duniya da lahira idan kuka aikata wannan imanin da Allah wannan ibadar ga Allah wannan tawakkalin ga Allah babu shirka a cikin rayuwarku to wannan tauhidin zai sadar da ku ga alherin duniya da alherin lahira zai kuma raba ku da sharrin duniya da sharrin lahira babu wani kasuwa ko sana'a da za ka same ta ta maka maganin nan ta maka maganin can ta raba ka da babu ta haɗa ka da akwai bai yiwa idan kasuwanci ne in ka samu kuɗi to ba lalle ba ne kasuwar kuma ta tare da maka kwanakin cin kuɗin ko tana tanada ka gama gwagwarmayar duniya duniya ta samu amma kana dan shekara 60 to wannan gwagwarmaye kamata ta medo ka dan shekara 27 dan amuri abu kaga ba zai yi ba kudin sun samu kuma nesa ta zo kusa haka ne ko ba haka bane to amma ita ita shi tauhidi yakan samar da kai alherin duniya ya kuma samar da kai alherin lahira to duk san da ya samar da kai alherin duniya sai yayi maganin sharri dan kai yayi wannan tinkari wannan alherin da ka samu yayi maganin sharrin duniya yayi maganin sharrin lahira sai Allah ke cewa inna ma ta'buduna min dunillahi awzanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu inda allahi rizqa wa'buduhu wa shukuru lahu ilayhi turja'un
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa innama ta'buduna min dunillahi awsana kawai fa abinda kuke bauta wanda ba Allah ba na gumaka wannan kaga aka hada kowa da haka ka innama adatul hasad dan ya nuna maka duk wani abin ya shiga ciki in dai ba Allah bane mala'ika ne dan adam ne kwari ne tsuntsu ne alyani ne dabba ne ba Allah bane dai ko ba shi bane Allah rabbul alamina to babu abin bauta bane shi ma bawa ne in ka bauta mishi ka mai da kanka bawan bawa bawan da kake bauta ma shi ma bawa ne sai an bashi kuma in an bashi sai a hada mishi abinda aka bafin da bakaurowa bai iya bayarwa shi yadda Allah yake in ya ba bawa to sai hada ma bawan kyauta da bakaurowa da biya iya bayarwa ba shi za ga a lahira ba a raban aljanna a lahira ba a raban lada a lahira ba a ɗan taimaka maka wajen ɗauke maka nauyin zuni ba ruwan wanda kai kowa ta kan shi yake kowa so yake ya ga ya tsira in ka tsira ka shiga gidan aljanna a aljanna ba a bakin ciki bare ka rika tuna mun yi zama da wani a da magaran bangan shi ba sai dai ya baka dariya ko ka tuna shi ba za ka damu ba sai dai ka tuna shi don ka ƙara farin ciki ka tsira wallahi baka tuna shi wai dan wai ka raka tunanin kai ya kamata hawa nan nan mun yi zama arziki yanzu kamar ni a ce ina cikin ni'ima ya kamata in nemo shi baraka ne neme shi ba lahira a lahira ba a neman mutum in ka neme shi ma dariya ce za ka yi ai kun ga a wan a wannan ya kadi ne ko suratul sabadi ai an ba mu labarin wasu bayan Allah ƴan uwan juna ne dangi ne an ce ma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya gado ɗaya ne suka raba ɗaya kafiri ne ɗaya mumini ne kafirin ya yi ta kafirci ya yi ta ƙoƙari yana jihadi wajen kafirci ya kashe dukiya shi wajen sayan jihannama ya samu shi ko muminin ya yi ta ƙoƙari yana jihadi ya kashe dukiya shi wajen neman aljanna ya samu to wannan ya je aljanna abin da ya nema wannan ma ya je wuta abin da ya nema ana zaune ɗan aljanna na ana raha an canza mishi ‘yan uwa ba waɗannan ba an canza mishi abokai ba waɗannan ba aljanna ba abokin ciki da ba ga wani abokinka na duniya duniyan ma kamanta da tabbata da amfani yanzu ana hira sai yake ce musu inni kana li inni kana li qarin qala qa'ilun minhum inni kana li qarin me yake ce miji yaqulu a innaka laminal musaddiqin قال هل أنتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون فطلع فرآه فطلع فرآه في سواء الجحيم يا جي توسي قال تالله إن كدت تالله إن كدت لتهدي ولولا نعمة ربي ولولا نعمة ربي لكنت من المهدرين kaga da ya ce aleka aka ce a nemi intanet ɗin aljanna tunda daga aljanna akwai ruzu a wuta ne babu ruzu sai dai in aljanna suna buƙatar yin magana da yan da yan aljanna suna buƙatar magana da yan wuta sai a ara ma yan wuta rezo a yi magana da su a kalle su a satellite din aljanna don su kunyata sai ya ce a leƙa a gano shi ai kai in an ce leƙa karka ɗauka leƙawa ta kaman ka tsinkaya akan bayan katanga ko wani darni ko zana a'a lekawa ce ta isa kana zaune za ka a duniya ma in ka zaka leki amerika daga nan sai ka daddana wani abu ka ganta ka kamo tashar ko to bari a lahira dan adam ya yi wannan bari a lahira da haka sai aka daddana aka kamo su daidai inda kuma layif ne ba wai na jiya ba ne mubashara ne sanda ake sanda aka kamo ka ran ake daidai in an dake ka to yanzu ake dakata suka yi magana yake ce mashi in kitta la turdi walaula ni'matu rabbi la kuntu min al-muhdarin ka kusa halaka ni saura kirzni ma da na biya kada na halaka kaga ba wai tausayi begi ba wai nadam ba jaje ya mushi ba kuma an fada wani lokaci akan ba yan wuta dama su yi magana da yan aljanna ba dan su huta ba dan su kare jau wana da ashabun nari ashabul jannati an afidu alaina min al-ma'i aw mimma razaqakumullah قالوا قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ‘yan wuta ne za su kira ‘yan aljanna su ce musu an afidu alaina min alma'i ku ɗan taimaka mana da ruwan sha munan ruwan kun san ba mai daɗi ba ne ruwan jini ne da na mugunya da na mazinata da suka ɗauki su gida wurin ya riɓe kuma an ji an tawasa shi shi ne bai shayuwa ku ɗan taimaka mana ɗan ruwan sha awin mara da kuma ko kuma abin da Allah ya baku na arziki na abinci dan kadan qalu yace musu inna allaha harrama kuma al kafirina tabbas Allah ya haramta ruwan aljanna da abincin aljanna ga kafirai ba za ku samu ba dan guntun ma ba a baku ba to dan kaga ashe kenan karka dauka wai duniya irin da lahira ne lahira daban duniya daban sai yake cewa dan haka summa akhbara ta'ala sai Allah yake bada labari annal asnama lalle ita gumaka ko su gumaka allati ya abudunaha wannan da ake bauta ma koma waye la tadurru wala tanfa'u ba ta cutarwa ba ta amfanar da lebinta ba amfani ba ba kare sharri ba ba jayo alheri sai dai ta jayo maka sharri ta ture ma alheri madadin ta jayo ma alheri ta tunkuɗa sharri kamar yadda bauta Allah take a ita yadda jayo ma sharri ta tunkuɗe ma alkhairi ta sa ka yankon jini ta sa ka bakin jini ta sa ka mala'iku ba su san ka bayan Allah mu ne ba su kaunaka kai ma kana jin haushin ka in barci kai kai barcin ka ba irin sauran jama'a bane akwai tundire tundire da zabure zabure da hankalinka ba a kwance beke kullun ka tashi ranka ba ce baka san me akai ba da shedan ko ya kwanci dan ba kwanta ba cikin tsarki baka yi baka yi sallah nahila ba baka ba karatu alqur'ani ba wasu addu'o'i da manzo Allah ko haka ka kwanta a banza sheshe dan ya raba ce ga abokin kwanci shi ko ba barci bane yake ya dundungure ka can ya halbe ka can ku juya can ya shake kanan ya ba ku tsari kaga dole an tashi a tashi cikin mi matsala saboda baka yi azkar ba da haka ne ke cewa su wannan inna ma ta'buduna min dunillah abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba ausanan gumaka ne wata wannan wa takhluquna ifkan kuna kirkirar ƙarya ne wa ƙarya ce wani zamani da babu su duniya tana nan da masu kuɗi da masu mulki da maza da mata ana ci ana sha ana aure ana aihuwa ana rishin lahiya ana warkiya kuma wancan gunkin ba a yi shi ba yau kuma ina amfaninsa kuma daga baya katta sun girma ka taso ka yi wayo ka yi hankali ka yi kuɗi ka yi kaza ka yi kaza sai ka ƙirƙira wani abin bi yanzu yake ce to shine yake baka arziki shine yake baka lahiya shine yake ruha ma asiri in zaka yi tahiya shi yake taimaka ka je lahiya ka dawo lahiya ka manta da duk wanda ma wannan wannan ƙarya ce da kanka ka kirkira ta ba wani abu ne da kanku ku ne usammaitumuha asma'un sammaituha kuka ma kirkira sunayen kuka ba su gwargwadon darajar da kuke so ku ba su ko dai ku ce waliyai ne ko dai ku ce kaza ne ko dai ku ce ƴaƴan Allah ne ko dai ku ce wane ne abokan tarayyar Allah ne ko dai ku ce suna da fawa irin ta Allah ko ma ku ce su ne Allah a wurin ku dai aka yi a'a wannan gausu ne kai aka ji kana faɗi shekara hamsin da ta wuce ba a san ba wannan labarin a nan da magana ba wanda sun da wani gausu kuma da magana suna zamanin lafiya suka gina garin su kai abincinsu suka yi komi ko haka nan a maraɗa ake zaunin lahiya haka nan a ina ake zaunin lahiya daga baya yanzu aka yi shi ku kuka kirkira kayanku ƙarya ce kuka kayanku asma'an sammaitu muha ku ne kuka kirkire wa inna ma hiya makhluqatun mithlakum ita ma halittar ta aka yadda aka yi ku shi wannan waliyin ya taba zama jariri an taba goye shi yayi hutsari yayi kashi an raka juya shi an yi kaza he da gozo mata dan mulmula mai kai ma kan yana danye danye kuma kai ma haka kama kuma yana ci yana sha kana ci kana sha in kaga wata daraja da yake da ita Allah ne ya bi kai ma ba Allah mana he ka rasa ko ta akai mata kare wurin Allah kai da an ga maka rahama a wurin Allah ba ta kare ba kuma yanzu ka zo kana nema in ko ta kare a wurin Allah ma bari wurin dan adam kawai rishin hankali ne kake wato wato bayi ne kamkar ku ba da wani bambanci illa irin ku ne haukanka ne ya kai ka ga Allah ar-razzaq yana ana kiranka ka bauta mishi kai kana bauta ma wani ba Allah ba kuma in an ce abu ka zo za a ma arziki naka arzikin ake karba ba haka bane haka ne kawai ku ga kirkiri ƙarya ku ce wannan an gane ko هيك يا ان الذين تعبدون من دون الله تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا lalle waɗannan da kuke bauta ma wanda ba Allah ba kowaye tabbas karka ɗauka zancen da kokonto tabbas ko ma waye shi duk girman shi duk yadda kake ganin ya cika ya baɗi Allah ke ce a gaya maka la yamliku lakum rizqa wallahi bai iya mallaka maka arziki ba domin in ko ya ci an ce maka wannan yana arziki ce ƙariya ce in aka ce mi ya sanya ka ce a duba cikin dangin uwashi da dangin ubansa akwai mutsiyaci ko babu waliyan da gare mu a afirka da ake da'awa suna arziki to kuma duk duniya afirka ce koma baya kuma duk duniya babu kasar ta zuwa maula irin na ƙasar Senegal ta fi kowa waliyar Afirka to ta fi kowa zuwa maula don wutar lantarkin da aka wutar lantarki gidan da aka gina ma Senegal wanda majalisar musulunci ta duniya ta gina ma Senegal saboda an gina shi ƙayatacce da kaza da kaza da masallacin da aka yi ba su iya biyan wuta saboda na'urar da suke cikin shi sai daga Saudiya an yi bara da Qatar da wasu taimaka kuma an ce waliyan suke bada arziki su kuma wuta ma sai an biya musu kuma shi wannan wali da kake gani daga nan Nijar akwai wani tsoho a nan Nijar shi yake biya musu wutar lantarki gidan walin daga nan Nijar kuma nan ma kasar kusan da magaran ne ake mutum yake naga daga nan yake ban da faɗin gari da kuka gari amma daga nan Nijar ake biyan wutar lantarki shi wannan din da haka la yamliku lakum rizqa ba su mallaki arziki ba wallahi kuma kun san cewa idan da su suke mallaka arziki duk duniya ho abin da kai a wurin su daidai ne banda dan izala ba ka bane dan caye wanda ya ganshi ma zai shiga aljanna aka ce kuma dan izala dan mutum ce to ai ka ce wanda ya ganshi da wanda ya ga wanda ya ganshi mu ko mun ganka mu muka mun ganka kuma ka ce mun shiga aljanna ka ce a ai banda wanda suke kin wani ku kuma kuna kin wani yanzu muna makiyan wani zai ce kwarai kwa mu ma ban mu san ku tunda ba ku san wani kuma ka ga wannan nan bai san mu kuma muna da kudi kuma lahiyan mu lau kaga shi da ba da wali ne bai yiwa Allah ya kika kuma ka zauna lahiya ka baka isa wallahi Allah yayi ya kika yayi niyyar maka azaba ka zauna lahiya wallahi baka isa ba amma shi wali sai dai mu yi jayayya yayi hushi in yi hushi yayi can in yi can in nemi gari na in jika a ce lafiya in ce wallahi wani wali ne ya bata min rai shi ba ce wallahi wani ne ya bata min rai yau ni ma wali ne shi ma wali ne mi za'a yi kaga babu wani la yamlikuna lakum rizqa wallahi ba su mallaki arziki ba arziki banda Allah babu mai iya wa wani arziki shi ya sanya ko annabawa suke cewa a'a وما ولا أقول لكم عندي خزائن ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ban ba mu muke da mallaka arzikin taska arzikin Allah ba bare mu raba mu ba wanda muke so ba hada wanda muke mu mu hana wanda yake kin mu ba wurin mu bai na Allah ne sai Allah ya dauki arzikin nan ya ba makiyin addini haka ga dama kayan Allah ne shi bawan Allah ne in Allah ga dama ya shirye da shi Allah ga dama ya ya bar shi a kafirin shi ashe wa ya mallaki arziki Allah da haka yake cewa fabtabu inda Allahir rizqa wa abduhu wa shukuru lahu fabtabu inda Allahir rizqa ku nemi arziki kaga umarni ne aka bada ku nemi arziki inda Allah a wurin Allah la inda gairihi kar ku nemi arziki a wani wuri ba Allah ba yaya ake a nemi arziki a wurin Allah fa'abuduhu ku bauta mushi matakin samu arziki kenan washkuru lahu ku gode ma ni'imar da ya muku to za ku samu arziki a wurin Allah malike cewa wa hadha ablagul hasar wannan shine kaiwa makura ga adatul hasar kamar in kace innama ai adatul hasar ne ko to fabtagu inda lahir rizika ai ba ce fabtagu rizika inda lahi ba a ya ka ce fabtagu inda lahir rizika ba fabtagu rizika inda lahi ba domin ka ce fabtagu rizika inda lahi za a iya samun shi a wurin Allah za a iya kama a ce je kada magaran ka sayo mini ka sayo mini gyada to bai hana an kaje tasawa ma ka samu amma dai wannan da magaran ya aike ka ba dan babu a tasawa ba amma in ka ce ba inda za a samu abin nan sai da magaran to ka kore tasawa ka kore samu shi a kano ka kore samu shi a maradi yanzu da magaran kadai haka ne da haka yake cewa fabtagu inda lahi ku nema a wurin allah kadai arzika da haka ba a samu a wurin wani in ka nema a wurin wani to ka nema abu a wurin wanda bayya da kai da shi baka bayya babu a ƙara babu mi za ta bada eh babu plus babu to san da mara akwai yake nema inda babu akwai kaka amma in mara akwai ya nema inda yake da akwai fabtagu inda lahir ridika kaman wannan aya kaman yadda Allah ke cewa iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai kai kadai banda kai ba wani a gare ka kadai nake bauta a gare ka kadai nake neman taimako da ta akai na'budu iyyaka wannan bai kore bautar wani amma an ka an ce iyyaka na'budu to an kore kowa kaman yadda matar fir'aun take cewa rabbi bilili indaka baitan
واغفر لي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة Allah ونجني من فرعون وعملي tace rabbi ya ubangiji na ibnili ba indaka baitan ibnili kaga bace baitan indaka tace indaka baitan wurin ka kadai nake neman wani gini ka ta fare doriya a bisa wanda ake dan ita aljanna ka ta ba kare ginin ta kai kaza an kara gini daman tana ginin karawa ake hilin hwadi gare ba ciki ba zai an gane ko to wannan kaga ya ce faftaku inda lahir rizqa wa abuduhu ai la inda gairihi ila inda gairihi kar ku nema a wurin a wurin Allah wanda ba Allah ba fa inna gairihi domin wani Allah wanda ba Allah ba la yamliku shay'an bai mallaki komai ba wa abuduhu ku bautawa Allah washkuruhu ai fa kulu min rizqihi ku ci arzikin da Allah ya baku na abinda duk ka gani na Allah ne wannan wa abuduhu ku bauta mishi wahdahu shi kadai washkuru lahu kuma ku gode ma Allah alama an ama bihi alaikum akan abinda Allah yayi na ni'ima akan ku ilaihi turja'una zuwa ga Allah ne ake mayar da ku da wanda suka yarda da wanda ba su yarda ba yawmal qiyamati ranar tashin kiyama kowa sai ya je ita ambitation ce da sai sai ka zo gaba daya sai an jira ka ka zo an gane ko fayil jazi kullu aminin bi amalihi za a saka ma kowane mai aiki da aikinsa Allah ka samu aikata abin kirki sai Allah ke cewa وإن تكذبك فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين wa in tukazzibu ko haka ne wa in tukazzibuka
وإن تكذبوا ف- فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين wa in tukaddibu idan waɗannan mutanen suka ƙaryata ka ya kai manzon Allah ba tukaddibu ka bane wa in tukaddibu yawa idan sun ƙaryata faqad haqiqa kadzaba umamin min qabli min qablikum idan ku wannan al'ummar da manzon Allah ke ma wa'azi a wancan zamanin kenan da ma na yanzu da ma kowane zamani ko ya ƙaryata abinda ake gaya muku na kadaita Allah da bauta ko ka wani kasan in mutum zai ƙaryata ba ce ake a'a ban yarda bane hujja zai ka hujja banza hujja da za ta rusa ba hujja hujja ce ta banza sai ya rike ta dan ya rusa gaskiya wai ya ladina kafaru bil badili li yudhiru bihi al haqa kafiri sai rike ƙarya yana jayayya da ita dan wai ya rusa gaskiya wattakadu ayati wa ma unbiru huzwa sai rike ayoyin Allah da gargadin da ake mishi abin izgili abin rainawa kaga ai ba ta yi bayakiya sai da wani aikin banza sai da kawo abu to in kun yi haka daman halin al'umomi ne kafirai makamantan su ma sun ƙaryatar da annabawan da aka aiko musu yadda suka yi kun yi abinda aka musu sai abu wa ma'adar rasuli babu wani abin da Allah ya ɗora ma manzan da ya aika Allah in ya aika manzo aiki ɗaya take ɗora mishi ya isar da saƙon ku shi ku yarda kaf ku yarda ba ta akai ba annabin siyanin in kun yarda ana bukata annabin ya samu lada ya kuma samu mabiya mabiyan nan suna ƙara mashi ƙarfin gwiwa da- da da ƙarfin samun lada amma idan wai dukkanin suka yi tawaye kar ku ɗauka sun rage ma wannan annabin daraja yana nan a annabin shi manzan shi dan ranar kiyama in an yi tashin kiyama manzan Allah ca yayi an gwada mini yadda za a yi kiyama na ganta sai na ga wani annabin ya zo shi kadai kaga ko ba wa'azi bane bai iya ba ba a yarda ba shi ɗaya wa'azin shi shi ne mabiyi shi ne mamun kanshi shi ne liman shi ne ladan ya sha wuye shi shi kaɗai ya koma amma wannan abin bai samo kowa ba ba irin na farti ba ne ya ce ba za a baka aiki ba ba ka da kowa kai ɗan cikinta ne to taho zo gashi yana nan a mukamin shi na shi ma annabi ne kuma manzo ne darajar shi tana nan ta manzanci sai dai bai kai darajar manzan da Allah ya ma yawan al'umma ba ya za a samu bambanci ka gane idan ka kira mutum sama da dubu suka amsa su ma ai za su kira sama da dubu su ma za su kira sa- to duk waɗannan kiran da kai suke kira suke kira har kiyama ta tashi adadin waɗannan faɗin da mabiyanka suke yi ladan da duk suka samu sai an baka adadinsu shi yasa manzon Allah ke cewa wa innaka la ajrun wa innaka la ajrun ghairu mamnun wa inna laka wa inna laka la ajran ghairu mamnun tabbas kana da wani lada da ya tabbata a gare ka wanda ba zai kare ba saboda mabiyan ba sa karewa yanzu ne in ka faɗi gaskiya sai an rubuta manzon Allah in ka aikata gaskiya sai an rubuta manzon Allah lada in kai azumi yana lada in mun yi sallah yana lada in mun yi azumi yana lada shi yasa ya hika ya hika ya hi kowa ba yadda za mu iya dai mu yi hakuri in kana ki ya hika in kana so ya hika saboda mabiyan da yake da su da alherin da kaga ana yi shi ya koya ba dan shi ba dawalinka ba ma guje wala dawalki gare shi da karnukan shi da walkin shi da karnukan shi to manzon Allah ne ya samu ladan shi ya musuluntar da shi ai ya zama wali to shine waliyin waliyai shine shugaban shugabanni shi yasa wanda di ya kishi sai Allah shi ma he ya kishi in ka so shi kai ma Allah he ya so ka in kai yaudara wurin san shi sai Allah ya maida maka abin da kai kaman kana cikin masoya sai gaba ka da masoya ladda haga dai kana ganin kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ka koma da ka zanga zanga a san da mutanenka ka nemo yara da kauyuka ko wani farar riga wani bakar riga wani ja wani wane ne kuna yawo da kalan guda cikin gari da rana kana zuwa bisa bisa a kori kura ai ga bai yi ba wai ka aka aka kana sauran jama'a wai da aji motsin ka kana nan Allah za mu gani sai Allah ke jayewa da alam yarau kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu inna dhalika 'ala Allahi yasir Allah yake cewa awalam yarau shin ku yi dubi mana ku gani kayfa yabda'u Allahu al-khalqa yaya Allah ya kage halitta daga babu summa sannan yu'iduhu kuma Allah ya maido da halitta bayan ya kashe ta inna zalika ala Allah yasir tabbas maido abinda ya lalace ga wurin Allah abu ne mai sauki in ka kalli yadda Allah yake kirkira halitta asalin mutum homani kafin haka ƙasa ne ya aka yi ƙasa ta koma ruwa ta koma jini ta koma tsoka tsokan nan aka samu kashi aka samu gashi aka samu bargo aka samu jini yana yawutawa da ruwa aka huddo ka jariri kana girma ba wanda yake ga sanda ake ƙara ka ko ake busa ka kawai haidi a kana girma har mahaihiyarka ba ta iya gane yadda kake girma kai ma baka yin yadda kake girma amma haka za ka samu kanka wata ran kayi ƙarfi kuma ya kai rauni ƙarfin maka aka yi raunin sa maka za a yi a ƙwace ƙarfin baka sani ba a sa ma raunin baka sani ba daman ba ƙarfin aka sa ma ƙarfin aka ƙwace ƙarfin baka sani ba a wayi gari idan za ka ƙetare wuri yanzu daga nan in akwai tsohon da da su suke faɗa ana yi idan ka ce daga nan ya je nan a zawat to an sha an samu aiki in an yi katari ba a yi ba haɗari to ya minti hamsin wajen dai tukwan ya iya sabka daga wannan ɗan tudun iskal ɗin na masallaci ya fara irin na hawainiya yana haka ana ba hankali ba ba a kama shi mana in an yi sa'an ma ba ya je da kyat kaga wajen hau mai ƙarfi ya hi ka san ƙarfin shi aka kwace mai ba yadda zai iya hakura to haka kaga banda Allah dan Allah wannan ba alama bace nuna maka Allah da iko akan komi ba alama bace mai tabbatar da kadaitakar ubangiji shi kadai wannan annabi ibrahim ne ke ƙara yi ma mutane bayani me yasa faɗi wannan Allah mala yake cewa ya qulu ta'ala mukhbiran an khalil ibrahim an khalilihi alaihi salatu wassalam Allah na bamu labarin badadayin shi ne annabi ibrahim annahu arshadahum ila isbatil mi'ad yana nuna ma mutanen shi da hujja ya tabbatar musu kiyama gaskiya ce allazi yankirunahu wannan abin na kiyamar da suke gardama suna cewa ba a yi ba to yana gwada musu da dalili ba da ba da kota ba ba da takobi ba ba da bakin bindiga ba yarda ko a rihe ka ba da barazana ba a'a da dalili bima yushahidunahu ga abinda su da kansu suke ganin shi ido da ido fi an buzu a cikin kawunan su min khalqillahi iyyahum na halittar da Allah yake yi musu ba da allam yakunu shay'an madhkuran da babu su babu babu mutun sai a waye gari yanzu da shi yanzu ku gane nan gaba misali landemin san waye president Niger ba ku san shi ba ba mu san shi ba to yanzu kila ba aihe shi ba kuma ka san sai a aihe shi a wuri baka sani ba da an bar maka yanzu kana nihin shugaban kasar da yake da yake da yake shugabancin Niger a yanzu da lokacin da yake dan jariri an san shine zai zama shugabanni shugaba da wani cikin yan adawa haka ne ko haka bane shi ma bai san ba zai zama kawai ana juyawa ana muzuru ana shaho yana tsere shi hayyaka inda ka haka ne to haka nan yanzu na gaba baka sani ba to banda Allah yanzu kila yana nan cikin ko bai nan cikin mu ko wani kauyen su ba amma aihe shi ba ka hudda Allah kaka za a aihe ka a birni na da magaran wani aihe shi a maradi wani aihe shi a tawa cikin gari ku kuka waye garin ku aka fara lakwal number na sare zo ku ne region komi banki a wajen ku waye wajen ku wani ya zo daga kiyo ku ta jayayya ya raka ce kun yi ba takara ma tun ba ku yi shi hakku hakura ku yi haka ya goma gori yau ba ku bane masu abin da ku ne da ba an yi ba to ba ku bane na Allah ne kuma da Allah gwada mu gashi ku sai ka wanda kauye ka kare waye wata ko anan a garin aka same eh na aka same ka kuma nan za a mulke ka kuma ga dama ya ce ka koma bulma da zama haka ana yi ko ba yi galibi in ka lura shugabannin kasashe kan ai ɗaya ɗan cikin gari sai an yi kamar ɗari biyu a ƙauye ministrorin nan duk 'yan ƙauye ne kaza kaza duk 'yan ƙauye ne suka tarda ku a garinku suka hi ku rawa galibin su 'yan birnin heta kamar nan aka aihe mu mu ne mun san lokacin da ya zo na baka da tire da shibe da kofi mun san lokacin da yake tura kura to kuma yanzu wa Allah za mu gani to wannan haka Allah yake fara halitta daga babu ya maidota kuma ka san ko menene kirkirar abu ya yi wahala akan maido shi akan maimaita shi yanzu misali wani in aka ce ka zana wata kalan mota mota ce a yi motar ɗinta amma zana mata wani design ba irin na Peugeot ba ba irin na Toyota ba ba irin na Honda ba ba irin na Mercedes ba ba irin na ba irin na kai ne zaka zano wani zane a yi ta tayi kyau to in kai wannan zana aka gano ta Allah ka zama cikin masu kudi a kasan nan ka iya kirkirawa shine wahala ba maimaita ba shi yasa Allah ke cewa inna zalika ala Allah zalika ala Allah yasir bas kul kul siru qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalq ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير Allah yake cewa kulka ce musu to siru fil ardi idan ba ku da wayewa kai ka ku tsaya a garin ku dan duk wanda ya tsaya a garin su dan kauye sunan shi ko shi waye amu ne yan birni amma bakinka da magaran bakinka maradi bakinka Niger to sunanka dan kauye wanda ya zo daga ƙauyensu ai ya ga garinku ya ga ƙauyensu ai kai baka gaba garinsu kenan akwai abin da sani baka sani ba ya ci can ya ce ya ci na to kaga kenan dan kai mu honan birni aka yi yau aka yi ka birni kaji me matsala ka ka daidai ka zama dan ƙauye iya nan aka aihe ka bakin abin da yake nan ka gani da haka duk abin da yake wajen nan kai sakaran shi ne wawan shi ne jahilin shi ne to kuma abin da yake nan cikin dubu ɗari biyar ne kawai ka gani kenan sunan kawa ba ka sani ba kenan wannan da ya zagayen ya hika ne to in ana so ka gane abu ta ake zagaya bar inda kake ka tahi yawon duniya nan za ka ga wanda hika ka ga wanda ka hi ka ce ma wani baba wani ya ce maka baba ba wai wa ka so ne kake ya ruha maka afiri ku zama lafiya sai ka raka baba wani shi kuma ya ce maka baba wani wani ya ce maka kanan shi kai ma kana ce ma na kanan ka kuma dole ya raka kanan ka ne kaga wanda yake da hakuri kaga wanda bayya kaga wanda ya hika kaga wanda ka hishi kaga mai kirki kaga mara kirki kaga kawaye sai ka auna da al'adar ku ta ƙauyen ku da al'adar wannan al'adar garin ku da al'adar can ka dauki ka zubda ta zubarwa ka dauki ta dauka sai ga kawaye shi ya sanya kake ga in mutane suka zagaya suka je wurare daban-daban suka yawon duniya to sun yi fahimtar addini saboda baddarin da jemage bai gani sai daya da za a karbe shi kaga jemage ya ga an yi sanyi yana yana dan mace rireto an yi ruwa yana yi an yi zahi yana yi an yi rana yana yi an yi hazo yana yi an buɗe rana yana yi an yi tarnatsa yana yi ba abin da ba a yi bayanan ratayen wannan shi bai sauka kasa kaga ba ba a gwada mushi komi ya ji sanyi ya ji zahi ya ji kowane irin yanayi an yi bazara an yi damana yana nan to me za ka gaya mishi yanzu in kun lura duk duniya yan Nijar suna daga cikin wayayyu a Afirka duk da kake ganin yan Nijar wanda kana ganin wannan suna daga cikin wayayyu a Afirka masu biya mana yan Ghana saboda muke yau kai ka zo kai mun tarda ka a garin ku mun san garin mu mun san garin ku kaga mun hika kai baka san bana mu kuma in ka dauka a Nijar din mutanen tawa sun yi mu wayewa duk inda kaga a duniya in kaji ana sunna to dan tawa ne kaga a italiya wa'azi ake na izala a gayyaci wa'azi a nemi hili a nemi wane ne duk dokokin turai din wannan amma da kungiyar sunna ana wa'azin sunna ana gaita malaman sunna to in ka same su yan tawa ne da yan gana shugaban izalan italiya dan tawa ne shugaban izala na faransa dan tawa ne na ingila dan tawa ne na belgic dan tawa ne na jamus dan tawa ne na nairobi kenya wallahi duka za a darawa ne me yasa su suka himi yawo
suna da yawo suna yawo masu biya musu a nijar sai zabarmawa ka san mu nan da magaran da mu da marar ba yawo bane miki mu iyakaci yan uwanmu ne muke zuwa daga katsina ne kace katsina yau daga mara da kaji katsina mai a gida ne kake yau nan kuma daga daura ne ka tafi daura kana daurar gada ko dogo sai ka tafi daura wajen zango ko babura ko yan maulu duka garinku ne wanda ya matsa ya je kano in ka je kano shi kenan shi yasa kake gaban mu da wannan sai ka gaban mu da wayayyu yanzu ku duba zabar ma wanda suke lome da wanda suke kwaddi wannan abijan da wanda suke wannan kotonu da wanda suke libreville ta wannan gabon daga nan wasu ke gayyatar wa'azi kadiba irin waɗannan a malaba fa malaba ta equatorial gini aka gayyaci wa'azi aka ji aka yi wa'azi eh ko dai ba bari me ko dan gana ko dan tawa mu ko da magana da muka dade muna hadda alkur'ani mu muna nan da mun yi hakuri mu har da mu rubuta a sha mu sha kayan mu ya abinda zamu yi kenan in ka tawo mu ce mu kadai muka yi kowa addini to waye qul siru bil ardi idan kana son ka waye kai yawon duniya ka tafi ka gani ka gane ma idan ka in kafircin ne ka ganshi in imanin ne ka ganshi fanziru ka yi dubi kaifa bada Allahu kaifa bada al-khalqa yaya ake fara halitta ya Allah yake fara halitta summa Allahu sannan Allah yunshi'un nash'ata al-akhirah ya kirkiro ta halitta ta daban ayi halitta a sake mayar da ta kirkiro ta ko ayi gari a waye gari an rusa wannan garin an canza mishi tsari yanzu mutumin da ya mutu a damagarin shekara 150 yau in yazo bai gane ba gidan shi bai gane dan ba irin wanda magana din ya bari ba gine-ginen waɗancan wasu 'yan ƙanana ne ba irin wannan ba ne yanzu ya tarda manya-manyan tituna da kwaltoci da wutace da waye bai san su ba da ruwan famfo in ya zo ba ƙauye ne haka ne ko ba ƙauye dan bai san ba famfo ɗan shekara 150 ya mutu 150 in ya zo bai san ba famfo rijiya zai tahiya ce ina guga a ce babu shi anan wani yaron kuma anan bai taɓa ganin rijiya ba wanda aka haifa a damar shi bai gaba rijiya haka ne kaga da wancan ba da magana ba ƴan uwa bane ba san ba juna dan ba sun gane ba juna kai ba su ba wanda ya lakwal na farko a ce wanda suka fara zama yanzu in ka dauko dan dukko dan kulodo professor kenan ko in ka kashi yau in ya je jami'a da ya bakaratu daidai shiga lakwal ba ba malami bane yanzu dan wancan lokacin da biro ne da waye ake rubuta yanzu kuma da kwamfuta ne bai taba ganin tafiya ya zo ganta ya ce ah me haka kaga an zaki ƙur'ani ne kaɗai in ka shekara dubu da mutuwa in ka dawo shi ne in hadisi ne in ka dawo ma shi ne shi yasa ka ka taɓa ganin wani malamin geography ya gama tsohon shi ya koma ɗaki yara suna turuwa zuwa ɗaukar geography babu daga ka tsuha ka tsuha ke da kare ta in ka shiga ɗaki hede gardama da dara in kana da imani kai ta istighfari in baka da imani ai ta garrama da kai amma baka baka da abin shi ya sanya ubangiji ya sannan sai ya kirkiro ta halitta ta daban inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah akan komi mai iko ne sai yake cewa yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabun yu'adhibu man yashahu Allah yake azabtar da wanda ya ga dama ya ma azaba in yayi aikin mushi azabai wa yarhamu man yasha'u ya azaba ga wanda ya harhama ga wanda ya ga damar rahama su yi ma rahama sai ya dawo da hankalin shi wajen gane addini ya aikin da za a mai rahama wa ilaihi wannan tuqbalu kuma ga Allah ne ake wannan ake mayar da mu gaba ɗaya ranar tashin kiyama sai Allah ke cewa mi wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis samaa wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir wannan duka wa annabi Ibrahim yake yi musu magana yana nuna musu gaskiyar lamari yadda yake ku kalli kanku ba ku halitta kanku ba idan kana magana cewa kai ne kaza kai ne kaza shine dalilin ka wannan awalam wannan ya rau kai ba wannan tuda Allah da kalka sun mai iduhu dan ka gane ba kai kai kanka ba Allah ne yayi ka domin in ka ce kai kai kanka to kafin kai kanka ina kake waye kai am khuluqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinu kaga ba haka nan dole ka yarda ba wani ba dan ya nuna maka shine al-maliku mamallakin komi mai iko akan komi wa huwa al-hakimul mutasarrif shine gwani mai mallaka mai iko mai juya abin da ya ga dama alladhi yaf'alu ma yasha'u mai yin abin da ya ga dama wa yahkumu ma yasha'u yayi hukuncin da ya ga dama la mu'aqiba li hukmihi ba abiyo ba hukuncin shi ayi gyara la yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun ba an tambaye ba Allah dan mi kai kaza a tsare shi shine yake tsare bai yace me yasa kai kaza falahul khalqu wal amru shi yake da halitta shi yake ba halitta umarni dole mahama fa'ala da abin da ya aikata adalci ne li'annahu domin shi Allah al-maliku shine mamallaki alladhi la yadhlimu musiqala dharratin wanda baya yin zalunci ko da kwaya a dharra kamar yadda yazo a cikin hadisi yake cewa inna allaha lalle Allah law azaba ahlal ardi ahli samawati wal ardi inda Allah zai yi ma halittun sammai da ƙasa gaba ɗayansa azaba dukan zai kai su wuta to ya musu azaba ne ba tare da ya zalunce su ba dan kayan shi ne cancanta su ne haka in ya musu rahama kuma ganin dama shi ne kaga kenan in ko haka ne to ashe babu wanda wani gunki ko wani ubangida da ya isa ya sa baki abinda annabi ke so su gane kenan da haka yake cewa ma antum bi mu'jizina fil ardi gaba ɗayan ku babu wanda ya isa gagara a cikin duniya ya bace ma Allah ko ka taba ganin shi wala fis sama'i haka a sama ma ba a tsere ba Allah ba irin na duniya duniya bane sai ka gudu ka tafi wani mafaka ka je wani gari shugaban wata kasa aka kore ba ta kasa ke tayya ba da aka kori shugaban Farisa ina tahi kasar China lokacin hutun a zamanin sayyidina Umar ba kasacca ne gudu shugaban iran da aka kore shi kasacca ne gudu da sai na umar ya tura mashi sabai yana da sojoji wannan kusan rabin miliyan su kuma suna sojoji dubu arba'in da biyar amma wannan dubu arba'in da biyar da suka lallasa wannan wajen dubu ɗari hudu da wani abu dole suka kore shi suka kashe wutar da yake bauta ma shekara hudu bata mutu ba ran na aka zuba mata ruwa aka sha aka kira sallah wani ya zo ya yi goho shi bokan yana ayyatu hannaru ya ke wuta ki taimaka haga abokan gaba wani sahabi ya sa kawa ya hankada shi ciki shugaban ya wuce da gudu ya je tana sai shugaban na tana ke jere kai aka kabaro kasanka ya ce wallahi wasu mutane sun kore ce kasar ta kai ta ce su ba fawa ta duniya ya ce eh wallahi wasu kawai wasu mutane ne wallahi malam taimaka min da sojoji in je in kwato kaza ta ya ce a'a ni ina da sojoji kan amma sai ka gama da yanayin mutane suke so yakin ƙasa suka iya ko na sama ko na ina suka iya ya ce waɗannan mutanen ya ce wallahi ban iya gane irin yakin da suka iya ya ce abinda dai na fahimta ba su gudun mutuwa ce la wanda bai gudun mutuwa ne gudun da niki kawai in zaman ka anan haƙura da wannan ƙasa shawara dai ba shi ke ashe kaga a duniya kana gudu daga wuri wuri zuwa wuri to ka taɓa ga wanda ya gudu daga wurin Allah yayye ina shi gudu daga wurin Allah wurin shi kake ko baka ce Allah abinda baka so na fasa da ni ne mai kaza na bari ga na a ruwa abin asiri ba kowa bane mai ya Allah to Allah mai rama ne ce to an kyale ka shi ya sanya ba a tsere ba shi ya yake cewa ka dawo zuwa ga Allah malja aminallahi illa ilaihi wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani majibinci masoyi da zai so ku ya ruha muku asiri ko wani mai taimako da zai taimake ku min dunillahi wanda ba Allah ba sai Allah ke cewa mi wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum adhabun alim wallazina kafaru lalle hakika waɗanda suka kafircewa suka kafirce bi ayatin lahi da ayoyin Allah wa liqa'ihi suka kafirce ma haduwa da Allah shine kiyama da za ta tashi Allah ya ce ula'ika irin waɗannan ya isu min rahabatihi su ne suka yanke ƙamna daga samun rahamar Allah ba za su samu rahamar Allah ba wa ula'ika lahum azabun alim kuma irin waɗannan suna da azaba mai raɗin gaske Allah tsare mu sai Allah ke cewa fama kana jawaba qaumi illa an qalu qutuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar Allah ke cewa kalatin liƙaumin yuminu fama kana jawaba ƙaumihi wato wannan duk bayanan nan da annabi Ibrahim yayi to bari kai jawabin mutane Allah ce ba wani babu wata amsa da mutane suka bada illa an qalu he suka ce uqtuluhu ku kashe shi aw harriquhu ko ku kona shi jidda abin nan jir iyaka labari an yi kaza ga dalili kaza sun babu wanda lallan mara abun faɗa shi faɗa za ya yi wanda bai da nasi sai ya yi naushi in ka ji ana zagi to ba ka da ayar da za ka zago ka gwada in ba ka da hujjar da za ka gwada sai ka sai ka saki a shari'a ita ce hujjar mara hujja ita ce dalilin mara dalili Allah ke cewa fa an jahu Allahu minan nari sai da na kyale suka kare wahalarsa ta kona shin ni kuma sai na tseratar da su shi daga wutai ba wutan muka hana ta kama ba ba tara wutan muka hana su yi ba ba kunna wutan muka hana su yi ba ba hana shi muka yi yashe ba a a yashe din he muka ce wuta he muka maida ta hotel ta hi ko ina daɗi ta gama cinyewa yana rayuwar shi yana sallar shi yana ƙara imanin shi da Allah ba an jahun lahu min nar banda Allah wani mai ubangida ke da irin wani ubangida suna su gumakan da aka bauta ma zamanin annabi Nuhu da ruwan dufa ne yazo akwai gunkin da bai sha ba ruwa babu shi eh ya wai shi gunkin ba mabiyin shi ba akwai wanda bai sha ba ruwa amma kaga annabi Ibrahim shi Allah shi daya su Allah su ya dubu masu Allah dubbai suka hadu dan taimakon allolinsu suka taru da magoya bayansu da masu mulkinsu da masu kudinsu da allolin ba Allah ɗaya ba ba Allah bi ba taron alloli mutum ɗaya yaro saurayi yaro saurayi ko auren hwari bayya ka amalati ya sun shi kunya Allah suka yi faɗa da yaro ɗaya ƙasa guda mutum ɗaya kuma ya yi nasara a faɗa suka jewa shi wuta wuta ce karki Allah ce ba wuta kulna ya naru kulna ya naru kuni bardan وسلاما على إبراهيم الله Allah ce wuta da masanyi sanyin mai la'iya mai daɗi amma ga annabi Ibrahim ba ga kowa ba kowa ya taba shi ki ki nuna mai ke ce wuta amma shi ga abin da zaki he ta yadda Allah ya ce an baka ni shi yasa Allah yake cewa da suka shirya wannan abin fa aradu bihi kaidan أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرون laksari laksaru ne ko laksari ne dai laksari فجعلناهم الأخسرين a wani wurin kuma asfalina sun yi nihin makirci gare shi sai Allah ya mai da su suka yi kowa asara suka zamanto tababbun tababbu da haka fa an jahullahu minan nari sai Allah ya tsere tashi da shi daga wutai inna fi zalika إن lalle a في cikin wannan ذلك لآيات لقوم يؤمنون mutane su wahala don kare abin bauta abin bautar ya kunyata su su kunyata amma wanda ya rike Allah abin bauta shi kuma ya tsira ya yi nasara D- tare da ƙarancin mabiyan shi bai ma da mabiyan bai ma da magoya bayan masu magoya bayan masu ƙasar su su wulaƙanta la ayatin akwai aya amma li qaumin yuminuna ga mutanen da suke da imani in kana da imani za ta nuna maka ashe wannan Allah shine abin bi domin ya kada sauran allolin kuma yanzu ka koma kana wahala kan Allah da, da mabiyan shi suka fadi ya ga da taimakon mabiyan shi ba he ka koma ka ba Allah da ya bi taimaki mabiyan shi ba da Allahn annabi Ibrahim da waɗancan alloli taron alloli wa wani Allah ya taimaki mabiyin shi wanne ne Allahn gaskiya zalika bi anna Allah maula alladhina amanu أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم dama su kabiri ba su da Allah ƙarya ne shirme ne da haka nan Allah ke cewa وقال إنما اتخذتم من دون الله أولياء من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ya ra'ayi ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
sai Allah sai annabi ya ci gaba da masa bayani yake cewa wa qala sai ya ce masa inna mattakhattum min dunillahi awsana waɗanda kuke rikon su na gumakan nan wanda ba Allah ba kuna ta wahalar banza ko gunkin da ko na yanzu na zamani ko na gargajiya duk ɗaya ne Allah yake cewa mawaddatan bainakum fil hayatid dunya iya abin naku soyayyar duniya ce daman ka san tsananin soyayya ce take zube da kasa kadai tun kana san abu sai ka raka kara mishi matsayi kana kara mishi maki kana kara mishi maki har ya kai ga ya wuce inda maki haka maki shi kai ma ha'a maki ka ba da haka nan bane ana kara ma annabi Isa maki ana kara ma Isa maki ana kara ma Isa maki har suka ce Allah ne har suka ce Maryam Allah ce har ya zamanto shi ma ya wuce ya kyale su. kaga su za a maki to dama asalin abin soyayya ce tun ana wane waliyi ne wane mai tsoron Allah ne wane Allah yana karrama shi sai a waye gari a ce shi ma yake yi yanzu shi yake da aljanna shi ma yake bada aljanna ba a shiga aljanna sai ya bada kaga yanzu an yi mi soyayya ce muwaddatan soyayya ce tsakankanin ku a nan rayuwar duniya amma batta zuwa lahira wannan soyayya soyayya ƙarya batta zuwa lahira sai yake cewa sun ma yau malkiyamati sannan bayan an yi ƙaunar juna a nan duniya ranar ƙiyama ya kafuru ba'adukun ba'ada sai sashenku ya kafirce ma sashi kamar kaka a'a su waɗannan wannan tatajahaduna ma kana bainakum sai a zamanto ana jayayya tsakankaninku wannan ya ce ba ruwana da kai nima ba ni ba sa ka ba a'a kai kasa ne ƙarya kake mini ana wa daidai wa kamar yadda muka karanta a sauran ayoyi da dama ko wa yal'anu al-atba'il matabu'ina wal matabu'ina al-atba'i mabiya su tsine ma waɗanda suke bi wanda aka bi manya su ma su tsine ma mabiyansu sai an yi taro waliwa na Allah tsine maka kuma mabiya na muridai Allah tsine muku wakan ne da arkai ku ka ziga ni ni yau shaida ni ce muku kaza da kaza ai haka Allah yake cewa kullama dakhalat ummatun la'anat ukhulaha ukhtaha la'anat ukhtaha kowace lokacin da aka shigo da wata al'umma zuwa jahannama manyan ake fara kaiwa sai a biyo da ƙanana shi karami an kamo shi yana wane ka taimaka in ya leka inda gidan kasa he ga mai gidan a ciki a daure ana kishi ya ce da ba a she kai tsinan ne ne kai ka ce mai kai zaka taimake ni kuma yanzu mene ne kamar wannan
an kare
ya ce kai kuma kai kasa kai ka ziga na aka kamo ni kaga aikin banza kenan dan haka nan soyayyar duniya ce amma ita soyayyar muminai fa ba irin ta kafirai bace ta kafirai ce take watsewa a duniya amma ta muminai dogewa take har lahira shi ya sanya cikin mutum bakwai da manzan Allah ke ba labarin za su shiga inuwa da ashi ran da ba inuwa sai wannan inuwa sai ke cewa wa rajulani tahafa billahi mutanen da mutum biyu da suka so juna dan Allah al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun sai ce illa lil muttaqina duk wasu masoyan juna a duniya makiya ne a lahira yace sai waɗanda suke tsoron Allah masoyinka na zuwa wa'azi masoyinka na imani masoyinka na aqida masoyinka na sunna masoyinka na neman ilimi masoyinka na zuwa ayi ibada masoyinka na yada ibada wannan masoyin har a lahira ma masoyinka ne har a aljanna dan wannan kauna ce ingantacciya wadda an yarda da ita musulunci ce ma yinta rishin yinta ma banna ne shi ya sanya yana daga cikin alamar ƙarhin imani da ɗanɗanar zaƙin imani an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ka so mutum ba dan komi ba sai dan Allah kadai dan haka yake cewa wa ma'awakumun nar da ku da uwayen gidan nakun dun makomako wutaci ka san ko da Allah ne yaya Allah zai zai kai Allah wuta ai ba an kai Allah wuta ba ko to in ka ganshi a wuta ba Allah bane wa malakum min nasirina ba ku da wanda zai taimake ku wannan ho wanda ake cewa za a kai wutai waɗanda suka yarda a bauta musu ba wanda ba su yarda ba irin su annabi Isa ai ba su yarda ba ba su amince ba to su ba daga cikin waɗanda Allah zai ma azaba amma duk da haka sai wa Allah ya kirke su a hilin kiyama ya tambaye su a antum azdabtum ibadi haula'i am hum dallu sabi qalu subhanaka suna karkarwa za ka tarar ya tabbata gare ka ya Allah bai ba mu muka faɗa ba haka annabi Isa a tsare ki a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qalu subhanaka haka za a ce mala'iku ha haula'i wana kanu iyyakum ya'budu qalu subhanaka anta walina min dunihim bal kanu ya'budu lil jinna akasaruhum bihim yu'minun kaga ashe wanda bai yin ba ma ka gane ko ho baka yarda ba in wani mai da ka gunki to ya maka dalilin da he an kaka kotu baka sani ba baka yarda ba ba kai baka ce duk da haka he ya tsaida ka mai din ka wuce a ce to ku sauran jama'a ku ji aljanna kai ana da magana da kai to kaga alahira ka ce ana da magana da kai ba ho ba karamar matsala bace kadiba wadda Allah ke ta yau mai jima'ullahu rusula fa ya ƙulu ma za ujubtum ƙalu la ilma lana innaka anta allamul quyu kaga a wannan manzanni iya tambayar da za a musu ce la ilma lana innaka anta allamul ya ce kuku ci to anan ne he a ware isa wa idh qala allah ya idh ba ya karanta ba عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله kaga shi wadancan annabawa sun tai amma shi an tsaye da shi me yaka in ko za a tsaye da annabi Isa ce kai da ka ta akwai bayani ku kuje amma kai ka tsaya to malamai suka ce karkar wanda yake a wannan lokaci wallahi inda zaka taba jiki ba inda zai ba ya motsi saboda an ce ya dakata sai yayi bayani shi yasa bayanin in ka lura bayanin da yake ba bayani bane na kan hankalin ka yana kwance wallahi kana tsorace ne shi yasa ke cewa a ya Allah ba abinda na gaya sai abinda ka gaya mini bai ma yi wani bayani ba cewa in na hadi ka sani ka hina sani to ho bayan ya hada ka ai ya kamata su wacce suka ce la ilman na innaka anta allamu ko allamu ai shuru suka yi shi bayan ya ce a'a in kuntu qultu faqad alimtu to bai wata ba sai ke cewa ma aqulu illa ma amartani kaga sai ya karo bayani inda za ka gane a cikin tsoro ne yake bayan ya ce ba ni bane ka hina sani kuma ya san Allah ya sani ya san Allah mai adalci ne ya san ƙarya suke musu mushi ya san kuma Allah ya san ƙarya ce Allah ba zai mushi azaba akan ƙarya ba amma a kotu irin ta ubangiji a ce ka tsaya da sauran bayani Eh, Allah kiyaye Allah shi gafarta mana to ba wai wani mutum anan ba haka kawai wai wani dan dan Afirka wanda tuwo mu ci ma bai ishe shi ba ya rika maka wani barana za a yi kaza kaza kaza ya raba ma Afirka ya raba Afirka da tabro wallahi malaria nan kade mu in wali ya raba Afirka da malaria inda gaske ne awa malam Allah ya samu gane subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh